الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك كتاب الطهارة سين زاء فارك راتو دو أبن دي قبات كوي إشارة نيدة تنبيه قمد أبن زي تيمكيكا قمد وصو أبو بوا آه يومنا لهدي yau muna lahari biyu ga watan rabi in sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 darasi na hudu a cikin littafin manzuma ta almurshidul mu'inu ala ilmi daruri na ibnu ashir wanda aka fi sani da dan ashir Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ji kansa da rahama mu kuma ya amfanar da mu da abin da za mu faɗa da za mu tashi darasi na hudu a baiti na hamsin da biyar kitabu tahara idan an ce kitab shine littafi bi ma'ana almajimo abinda aka tattara almu'allaf eh at-tahara ko at-tihara ko at-tuhara duk ya halatta da'un ɗin ka yi mata bamma ko ka yi kasara ko ka yi fata duka larabawa na faɗa taharatun taharatun tiharatun faslun ko a ƙasamul miyahi kashe-kashen ruwa da ya halatta a yi amfani da su wajen ibada malice faslun fasli wa tahsulu taharatu salki na samuwa bima da ruwa ai bima'in sai an shafe hamza saboda wazani kaga wanda bai san arudu sai ya dauka ko mimunta kai Allah Allah ya tausaya bada eh eh da da ga yaza dole ne dalibi arut din nan sai an koye ha Allah zai an zai an san shi wajibi ne in ba haka ba wasu littattafan barna za a yi saboda wasu lare sai a shafe abu amma sai ka ɗauka abin da an waje shi ne haka yake kamar nan misali a gaba haka ba ne ai wata hasulu a tsaharatu bima'in shi ake nufi amma sai aka zo aka yi ƙasuru sai aka ce bima saboda yan an sa hamza din wazani lalacewa zai tafi'ila din za ta samu matsala da insha Allah daidai yana cikin tsare-tsaren mu zuwa gaba don shi al'arud yana bukata da adab dole sai ka fara sanin wani abu a adabi eh kila akalla a ce kana da baiti 200 na luga a cikin kanka zuwa 300 sannan ne ilimin a roots za ka fara gane na yasa gaba eh waƙe na luga ba wai irin waɗannan na ta'alimata ba su ake magana ba akila ka samu ko ishiriniya ko ainihin alburda ko kuma wutiriya ko daliya ko makasuratu ta ɗan duraidu ko kuma shu'ara to wannan kenan yanzu ka fara sanin makama a adabi amma wannan duk shi'irin ne ta alibi don ka san shi baka da alaka da adab aga da alaka da adab su ba rubuta su don adabi ba don koyarwa an ka rubuta su a gani ka samu daliya ko ashariya ka haddace to isha Allahu in an sama a za ka fahimta an zo wajen yanke-yanken baiti da fitar da taf'ila da fitar da azihafatu wal ilal da uyubul kafiya da anwa'uha za ka gane abin da ake nufi ilimin sai an kama jiki to malam ya ce minat tagayyuri ko salima ga can ƙarshe salima ruwan da yake ya kubuta fa'ilin yana koma ko da mira yana koma zuwa ga bima'in salima ruwan da ya kubuta mina tagayyuri daga jujjuyawa bishai'in da wani abu idan kam ya juya to kaga babu magana a yi tsarki da shi shine alma'ul mutlaqu iza ta gayyara in ya juya bi najisin da wata najasa turiha da an ka jefa ciki ko ta shiga da kanta au tsahirin ko ya garwaya da abu mai tsalki kamar kunu ko soɓo ko wani abu to shine ya ce ƙadis saluha li'adatin a wannan lokaci ya kyautatu ai amfani da ruwan ga al'ada tunda abin da ya juya ruwan ɗahiri ne yauwa saboda haka dan kunu ya shiga cikin ruwa to sai a yi da shanyewa ai hwarhwaro eh igera amma ba a alwala da su ba a wankan janaba da su illa iza sai dai in lazamahu abin nan da ya canza ruwa ya lizimci zama da ruwa ba su rabuwa fil galibi garin jayi ga mafi rijayi kamar garatin kamar laka jallaka ita ce magara kamar laka ja an je an tona rijiya wurin za ka ga ruwanta sun koma mi sun koma jajayi to wannan la ya zuru don baiwa ka raba ruwan nan da wannan jan tunda nan ne suke bubugowa yana yiwa wurin abin nan akwai kanwa ja wurin ko kowa ko wani ainihin karmata kuja shi yasa ko lakar dai haka yanayin wurin yake to wannan la ya duru ka sha abinka kuma ka yi wanka da abinka na jaraba to shine ma ya ce fa mutlaqun anan ruwa ya zama mutlaqi ya zama sakakke ba za a kira shi da ruwan kunu ko ruwan zuma ba kazza'ibi kamar kankara wadda ta narki ruwa an ka yi kankara kawai sai ta narke ta koma ruwa to shi ma mutulaki ne ka yi ibada da abinka yawwa asa ana samun hakan ko kuma kana da kankara sai ka aje ga kwano sai ta koma ruwa su suna nan ruwa to wannan su ne ruwan da ake ibada da su fasulun malin ya ce fasuli shi ne fara'idul wudu'i kenan saba'a za a yi bayani akan farillan arwalla guda bakwai duk da shi ya saba ma almashhur wasu su ce shidda ne wasu su ce biyar ne wasu su ce takwas ne kamar da dai yake cikin littattafai amma shi sai takaita ga kauli guda ya ce fasulun fasuli fara'idul wudu farillan alwalla sab'un guda bakwai ne wahiya su ne dalkun cuɗanyawa idan an ce cuɗanyawa shine kana zuba ruwa kana cuɗanyawa kana cuɗanya gabar da kake wanki an gane ko wannan wajibi ne ba wai ɗayan ka zo wanke hannu jike hannunka ɗaya za ka yi da ruwa ka yi gaba ba in ka yi haka ba ka yi alwala ba a a duk gabar da ka samu ruwa to sai ka cuɗan ya ta kamun murza fuska ce hannu ne ƙafa ce farilla na biyu wa faurun da yin alwala lokaci guda shi ake kira da alfaur yawa ba ka yi rabin alwala ka aje ka koma ka kama wani aiki sannan daga baya ka zo ka ƙarasa ba an fi da son ka yi alwala a lokaci ɗaya shine fauru yin arwalla a lokaci ɗaya niyyatun tare da kuma ƙulla niyya da an ce anniya shine alƙasu fi bada'ihi to wasu malamai sun ce niyyan na ana yin ta ne a farkon fara alwalla haka wasu suka faɗa an gane ko wasu kuma sun ce a'a ana yin ta ne lokacin kurkurar baki wasu kuma suka ce a ana yin niyya lokacin wankin fuska kamar yadda malam mai askari ya kawo to wannan shine sabani da an ka samu na malaman malikiya akan ina ne mahallin niyya a alwala wasu sun ce fi bada ilwudu'i wasu sun ce inda almatmata wasu sun ce inda gasilil waji amma an suka ce a farkon farawa ya fi eh ya fi walyanu ya kulla niyyar raf'a ɗauke hadasin hadasin da ke tare da shi to wannan kaifiyatun niyya ne ke gaya mana shi ma akwai maganganu guda uku shin yaya ya menene siffar wannan niyya ta arwalla shi ne wasu suka ce ya kudurta zai ɗauke hadis fitsarin da ya yi ko kashin da ya yi ko rihin da ya wanda ya walwale mai tsohuwa alwala to wannan hadasi ne idan ya zai ɗebo ruwa zai sake wata arwalla sabuwa to sai shi ne ya ɗauke wancan hadasin da ya same shi ƙauli na farko kenan aw muftarat ko ya niyya kawai farilla tunda arwalla ai farilla ce ko iza qumtum ila salati fagsilu to a ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce arwalla wajibi ce to sai shi niyyar kawai farlancin alwala ko kuma shi niyyar ɗauki hadis ƙauli na uku a hatan ko ya yi niyyar halattawa limamnu'in arat ga wani abu mai hana ibada wanda ya bujuro masa shi ne gaye ɗin da ya yi ko fitsarin da ya yi ko rihin da ya waɗanga abubuwa in kana da arwalla kai ɗaya daga cikinsu arwalla ta walwale kuma sun hana ma kai sallah to yadda zai yi niyya sai shi niyya ɗauke wannan neman halatta wannan abin da an ka hana masa to wannan shine kaifiyan niyya ko dai kai niyya ɗauke hadas ko kai niyya farilla fallancan arwalla ko kuma kai niyya halatta abin da hadasi ke hanawa na ibada abun malikawa in kai arwalla da niyyar da ba ɗaya daga cikin uku ɗin nan ba to arwalla ka ba ta ba yana da kyau a fahimci wannan malikiya ta ake karatu wa gaslu wajihin malin ya ce da wanke fuska gaslu hulya daini wankewar hannayensa guda biyu wa masu ra'asi ra'asin da shafan kai gasluhun rijilaini da wankewar ƙawahunsa guda biyu da wankewar ƙawahunsa guda biyu to wannan farillai su an kai ijima'i a kansu amma duk wata farilla da zai kawo wa nan mukhtalafin ce a yi saɓani su ne waɗannan farillai da waccan aya ta ambata guda hudu wankin fuska shafan kai wankin hannuwa shafan kai wankin ƙawawu wannan su an kai ijima'i a kansu shi yasa a wurin wasu farillan arwallah hudu ne eh waɗanga da aya ta tsaya suka ce a tsaya a kansu niyya sun ce ba farilla ba ce sharaɗi ce sharaɗi ce na arwallah akwai bambanci tsakanin farilla kuma da sharaɗi eh to sai malam ya ce walfardu farilla amma ya game majma'al uzunaini matattar kunnaye guda biyu duk ya shiga cikin fuska kamar daga wannan kunne na dama zuwa wannan to wanke shi ya hada da fuska ta fuskar faɗin fuska kenan da fuskar tsawo kuma daga nan yawwa ƙarshen goshi zuwa wannan haɓa ta ƙasa haɓar baki in mutum na da geme to zuwa ƙasan geminsa gaba ɗaya in kana da geme to gemin ka cikin fuska yake in kuma baka da geme shagire kake to iya haɓa ƙasa iya haɓa ƙasa shi ya iyakan fuska nan kuma shi ne faɗi daga nan daidai inda bisa ga al'ada nan gashi ke tsayawa amma irin wanda adda sanko al'asla'u to shi in ya zo wankin fuska bai shiga can cikin kai inda adda sanko a iya nan daidai goshi zai tsayawa ko ba haka ba tun da wancan rashin lafiya na yasa gashi bai hito ba haka da wanda al'agammu al'agammu shi ne wanda adda gashi ya ruhe mai goshi ana samun su ko ana samun su to wannan gashi da ya rufe fuska wannan ba a kiyasi a kansa da gashin kai saboda ya wuce ka'ida asalin gashin kai ya tsaya nan da shi yasa da ya zo shafan kai daga nan zai farawa wanga da ya lullubo haka shi ta batuni eh shake kira da al'agamu al'asla'u bil ain eh mai sanko Allah ya samu dace wal mirfaqaini da kuma mirfaqai guda biyu in ka taba na akwai kashi nan kana jinsa shi ake kira mirfaq wannan wannan ita kuma gwiwa ake kiranta wannan shine mirfaq to da wanke hannayen an gane ko amma kuma ya game da waɗannan murfakai guda biyu walka abaini da idanun sa waɗannan kolallai na gehen kafa guda biyu a cikin kitabun risala ibn abi zaid al-qirawani ya kawo ra'ayi daga wasu malamai cewa su wannan murfaƙai ne ba sai sun shigo cikin wankin hannu ba da an kawo daidai iya inda suke sai a tsaya nan ya kawo wannan ƙauli an gane ko a tun da aya cewa ta yi ilal mirfaƙain ila an ka ci zuwa lintiha ilgaya eh kuma alfar mirfaƙain ne to idan an ce ma almirfaƙaini to shine sai a ce sun shiga na batar an gane wasu kuma suka ce a ilaɗin ai da ma'anan ma'aci to shi yasa suka ce in ka zo wanki dole sai ya shigo sai ya shigo to shi yasa wancan ra'ayi da ya kawo ra'ayi ne da'if yana da rauni zance mafi inganci su ma za su shigo idanun sawu su ma za su shigo ma'alka a bayani su ma za su shigo za su shigo cikin wanki to sai ce min khallil ka tsatsefe asabi aliyadai na yatsun hannu shi ma an ce farilla ne wannan yatsun in ka zo wankin zira'i to sai ka tsatsefe yatsun hannunka wa sha'ar wajihin da kuma tsatsefe gashi an gane ko gashin gashin fuska yana nufin gashin gemu kenan saboda haka da tsatsefe gashin gemu amma da sharaɗi iza lokacin da aljilduha ta zahara min tati tana bayyana ƙarƙashinsa kenan bai da yawa eh amma in yana da yawa da ka zo wankin fuska to shafa ta ɗaya za ka yi sama shi kenan sai a wuce wurin in kuma bai da yawa sai ka tsatsefi alamun bai da yawa shine ana ganin fata ƙasa in kuma shagiri kake shi ke sai ka wanke haɓaka na akwai marasa gemu ko gemu babban ni'ima ce shi yasa duk annabawan allah na da gyamma cikin hikima ta Allah babu annabin da bai da gemu babu shagiri cikinsu eh mage mai aro ne ai gabar aske abinka nana aisha in za ta yi rantsuwa ma abinda ma take cewa wallazi jammalar rijala billihiya na rantse da wanda yawa maza ado da gashin gemi to in aka jina na aisha ta yi wannan rantsuwa an kai ƙarshe ashe kaga gemi ado ne masu aski gemi su ji tsoron allah manzon allah ya ce a cika gemi gemi bai sa kai saurin tsuha eh wace iri ta aiki wani irin aiki to ibnu baza ya ce wannan ba lalura ba ne an masa fatawa kan aikin soja ba shi kake magana ba to ya ce ba lalura ba ne bai halatta ba inda sai ka aske gemu to karka shiga a aiko idan ana bukatar soja haka an kai masa fatawa yana nan cikin majimu'u fatawa na shi haka ya faɗa Allah shi saka masa da alkhairi ya ce ba a kwaɓe sunna saboda maslaha ta rayuwar duniya don neman tuwo ba a yi hakan ina fatar an gani su kaga sai a nemi marasa gyamma su shiga aikin soja shagirai to sunan wudu'i mun gama farin la'ar wallah sai sunnoni sunan hussabu sunnonin arwalla shi ma bakwai ne duk da almashhur takwas ne akwai wanda bai ambata ba ibtida na farko farawa gasulil yadaini ibtida gasulil yadaini wankin hannuwa ibtida farkon fara arwalla tafunan hannaye yake nufi shi yake nufi da alyadaini alkafain wa raddu mashir ra'si da mayar da shafan kai bayan kayi zuwan nan na farko to dawo wanda za ka yi sunna ne mashul uznaini ko shafar kunnaye fatar kunnuwa shi ma sunna ne ciki da waje madmadatun kurkurar baki istinshaqun istinshaqu istisharu shaƙa ruwa da fyace ruwan duk sunnoni ne tartibu fardihi jeranta wa'ancan farillai na arwalla da sun ka gabata guda bakwai ma'ana ka yi su ala tartib ka fara wanke fuska sannan hannuwa sannan shafar kai sannan ƙawahu to sunna ne amma da ka akasa to misali wajen wanke fuska sai ka fara wanke hannu sannan sai ka dawo ka wanke fuska to in ka abin nan sai ka sake wanke eh shi hannu sai kamar sai yadda yake alattar tibi ko to shi ne ya ce wazal muhtaru cewa jeranta sunnoni a jeranta farillai sunna ne shine abin zaɓi akwai malaman da sun ka ce shi ma farilla ne a tartibu bayan alfara'id amma alƙaunin muhtar cewa sunna ne sai fada'il musahabbai ko fada'ilul wudu'i yace ina ne wurin yake hmm na'am to yace wa ahda ashara goma sha alfada walfada'ilu mustahabbai mala ya ce ahada ashar ashara guda goma sha ɗaya ne a tat da sun ka zo a cikin littattafan malamai na malikiya tasmiyatun na farko cewa bismillah wa buƙatun da samun wuri kade tahurat wurin da take ta riga ta tsalgaga sai kai arwalla ne shi ma mustahabbi ne kar ka yi arwalla wurin da adda najasa amma arwallar ta yi amma dai kayi maka ruhi sauraka in toilet na da kazanta ba a rawalla ciki sai in na zamani na in an yi fitsari bai tsayi sai shi gudu ya je can wani wuri ba wurin ba takalilu ma in karanta ruwa yan kaɗan lokacin arwalla musahabi ne wata ya munul ina da aje ƙwarya dama in buɗe take in kwanon da za ka yi arwala da shi buɗaɗɗe ne bakinsa to ka aje shi dama ba hagu ba amma in rufaffe ne malamai sun ce duk inda ya hima sauƙi sai ka aje shi an gane ko washaf'u da yin wanki biyu musahabi ne wankin farko shine farilla wankin fuska da wankin hannu da wankin ƙawafu to ka ƙara zuwa ga na biyu wata silesu da wanki na uku duk wannan musahabi ne bai ma kai sunna ba amma hufi baga sulina cikin gabanmu da ake wankewa banda wanda ake shafa shi almamsuhu so makaruhi ne a maimaita shi a yi sau biyu kamar shafan kai ko shafan kunnuwa shi yasa ai kamar yadda zai zo cikin taimama shafa guda guda ake yi taimama ba a shafa biyu bada'ul mayamini farawa daga ɓandama shi ma musahabi ne siwakun yin asawaki kamin ka yi arwalla shi abinda wasu su gane ba nan asawaki da ake magana na arwalla kamin a yi arwalla ake yinsa sai ka samu itaciya eh sai ka yi asawaki da ita ko duk wani abu da zai dai kawo tsafta ko burush ko abin da wani in babu sai ka sa hannu ya tsanka na dama sai ka yi asawaki sannan in ka gama ka fara arwalla ba asawaki lokacin kurkurar baki wannan bid'a ne wani dib an so tartibu masululihi a jeranta sunnoni ne da sun ka gabata a baya an gane ko au ma'ama ya jib ko kuma jeranta shi tare da abin da yake ya wajaba mana a jeranta sunna tare da abin da yake ya wajaba shi ma dai musahabi ne tun da haga a shi ma kurkurar baki da shakarwa da fyacewa ko sai an yi su sannan a wanke fuska ba sai ka wanke fuska ba sannan za ka zo ka ce ka shakarwa ka kurkura baki ka shaka ka fyace to wanda an ka fara gabatar na farilla ka fara yinsa sannan sunnonin da abba ya gari su biyo baya shafan kai aga sai ka shafi kai sannan ka shafi kunnuwa to saboda haka in sunna na tare da farilla ko to sai ka fara gabatar da wadda an ka gabatar shafan kai shine abin gabatarwa sannan kunnuwa kurkurar baki da shaƙa da fyacewa shine abin gabatarwa sannan wankin fuska to shine au ma'ama yajib ko kuma jeran tashi tare da wajibi wa bada'u mashir ra'asi da fara shafan kai min muqaddamihi daga farkonsa nan ne farkon kai to in za ka fara ka yi in ka ɗauko daga baya ka shafa ya yi amma ka yi makaruhi ta khaliluhu asabi'an tsatsefe yatsun ƙafa bi ƙadamihi ga ƙafarsa shi ma musahabi ne ba wajibi ba ne wa yukurahu an karhanta azzaidu ƙari alal fardi bisa ga farilla amma lada mashin wurin abin da ake shafa an ce kai shafa guda sai kai biyu shafan kai ko kai uku to kai makaruhi hakanan wafil gasli ko kuma ƙari a cikin gabar da ake wankewa alama huddida kan haddin da an kai duk gabar da ake wankewa ba a wuce wanki uku fuska hannuwa ƙawahu to shi da ya zo ɗan iya nina sai ya wanke huska sau biyar to na ƙarin nan guda biyu akan uku duk makaruhi ne eh wai shi sai ya goge huska ta sosai to tun da alama huddida an riga an haddada cewa ga iya abin da ake arwalla wanki bai wuce uku ka tsaya nan wa ajizul fauri wanda ya gaza yin arwalla a lokaci guda dole sai ya yi ta a rarrabe to bana in ya dawo daga baya sai ya gini ya fara arwalla sai ruwa ne sun ka zube ƙasa kuma babu wasu kusa sai ya je gari jiya ya jayo to in ya ta ya jayo ya dawo ya ɗora inda ya tsaya tunda ya gaza isar da arwalla lokaci guda a wancan lokaci tunda ruwa sun mi sun zube ko? malam ya tul amma wannan ginin in lokaci bai tsawo ba me tsawon lokaci mala ya ce biyufsil a'aba ko biyufsil la'aba saboda idan an samu bushewar gaban nan da ya wanke in ya zan ko da ya jawo ruwa ga rijiya gaban da ya wanke sun bushe to lokaci ya yi tsawo yanzu in ya dawo sai ya dawo ƙasa eh amma fi zamanin mu'tadil in akwai lokacin sallah wanda yake yalwatacce ta yadda zai sake dawowa baya kuma ya gama je ya sallah lokacin ta bai hita ba amma in lokaci ya mai kunci to ko sun bushe ya gini ya ci gaba saboda la'akari da lokacin sallah ko sai mala ya ce zakiru fardihi bi tulin ya fa'alu zakiru fardihi wanda ya tuna farillarsa cikin farillan arwalla ya yi arwalla ya gama an gani wala Allah kila ya yi sallah ya gama sai ya tuna to ai bai wanke fuska ba ko hannuwa ko ƙawafu ko kuma a'a bai yi sallan ba amma dai lokaci ya yi tsaute da duk gaban nasa sun bushe amma bai riga ya sallah ba sai ya tuna to ya fa'alu sai shi dawo shi wanke wannan gabat in bai sallah ba sai ya je ya sallarsa ita ɗaya zai wanke in kuma ya riga ya yi sallah to sai ya sake sabuwa waccan babu ta faƙat wannan gaba ɗaya zai wankewa banda gaban da abba ya gare ta ba fuska ɗaya manta ba to ya ɗaya samu ruwa ya wanke ta ko so ɗaya ko so biyu ko so uku gwargwadon da yadda ya tsara arwallarsa tun farko shi kenan yanzu arwallah ta ta zamo sahiha ta gyaru wafil ƙurbi in kuma lokaci bai yi tsawo ba to yukumilhu almuwali gaban da sun ka biyo bayan wannan gabar da ya wanke to su ma ya sake wanke su ya kammala su in ya zan dama ko sallar bai yi ba kilan nan da yake zaune wurin da ya arwala bai ma tashi ba amma ya gama sai tuna bai wanke fuska ba to ya wanke fuskar kuma ya wanke duk wata gaba da bayan fuska har zuwa ƙawawa amma lokaci ya yi tsawo kaga wani abu na shari'a gaba ɗaya zai wankewa arwala ta yi amma in lokaci kusa ne gabbai ba su bushe ba to sai an sake wanke shari'a kenan idza kana sallah in kuma ya zan dama yayi sallah batalat sallah ta lalace to wannan farilla kenan wa man zakara sunnatahu wanda ya tuna ya tuna sunna alwalla eh kila kurkurar baki ko shaƙa ko shafa kunnuwa yan manta waɗanda duk an faɗa sunnoni ne a baya to sai yammanci ɗaya daga cikinsu kila ya yi sallah ya gama sai ya tuna to sallah ce ta yi amma in yana son wannan arwalla nan gaba ya yi amfani da ita to ya fa'aluha ya koma ya gyara sunan nan lima hadar saboda sallolin da za su halarto nan gaba sai ya in wata sallah ta zo arwalla ta yi da nan yi ɗaya zai yi in kuma bai son ma ya yi amfani da arwalla to ba sai ya je ya wanke sunan ba kuma sallar ta yi in ya yi in kuma bai riga ya sallar ba kenan ita ɗaya zai je ya wanki to wannan shine abin da malam yake yake magana ana to bari a ƙarasa da nawaƙidu sai a tsaya fara'idul wusuli tunda yana da alaƙa da alwala nawaqidul wudu'i abubuwan da ke walwala arwalla faslun mala yace rabewa nawaqiduhu 16 guda goma sha shida ne in ka yi arwalla wagga da an ka gama yanzu ɗaya daga ciki ya faru arwalla ka ta walwali na farko baulun fitsari warihun da iska salasun yoyon fitsari ko rihi ko kashi amma izanadar in ya zan kaɗan yake zuwa in ya yi yawa to shari'a ta yi ma uzuri kila ga yini yana zo mai sau ɗaya na yoyon fitsari ko sau biyu to wannan malamai sun ce bai da yawa a nan kan bai da uzuri duk sanda fitsarin ya zubo mai a rollarsa ta warware amma in ya zan kusan kowace sallah yana samun wannan matsala to yana da uzuri yana da uzuri da ya yi arwallah ta shiga sallah ko yana cikin sallah ne fitsarin ya zubo mai ɗaya ya ci gaba saboda eh saboda bai da lahiya in kacce shi yanke shi dawo shi wanke fitsari ya sake arwalla in ya dawo kuma yana iya yiwa sallan nan ta biyu kamin ya gama wani fitsarin ya dawo in kacce shi yanke shi dawo ta uku ma na iya yiwa haka to yaushe zai gama sallah to sai shari'a ta ce an yi masa uzuri saboda shi nashi ya yawaita amma wanda yake nashi na dora can ba a rasa ba yake yoyon fitsarin to shi kan in ya zo mai bai da uzuri duk sanda ya zo mai sai shi ko yana cikin sallah na shi yanki ya je ya wanke shi a ralla shi dawo shi kulla sallah sabuwa wa ga'itun da kashi naumun da kuma bacci saƙilun wanda yake mai nauyi duk sanda an ka samu bacci bacci mai walwala a ralla kashi biyu ne akwai saƙilun tsawilun akwai saƙilun ƙasirun to duk wanda ya faru cikinsu a ralla ta walwali in ne ya yi nauyi an ya tsawaita ko ya gajarta eh shine baccin da kana yin sa amma baka san abin da baka san duniyar da ake ciki ba to kora baka daɗe kana yi ba kora minti hudu ne a rallaka ta warware saboda baka duniya wannan lokaci eh amma in bai yi nauyi ba eh kuma bai takaita ya takaita to wannan malamai sun ce ba a masu a sake arwalla ba in kuma bai yi nauyi ba amma ya tsawaita khafifin tsawilin kenan to yustahabu min hulwudu an so a sake arwalla to haka malaman malikiya sun ka faɗa maziyun sai maziyi shi ma ya walwala arwalla sukurun maye abin da ke bugarwa shi ma ya walwala arwalla ko da ko ɗahiri na abin nan ko hura ka sha ka yi maye baka da arwalla in har tana bugarwa wa igima'un da suma ta walwala arwalla jununun hauka ta walwala arwalla wadiyu wadiyu ya walwala arwalla lamsun shafan mace ya walwala arwalla shine ya shafi mace ya yi nufin ya ji daɗi to ko ya ji daɗin ko bai ji ba saboda wannan niyyar ta arwallarsa ta walwali ta walwali an gane ko? ko kuma bai yi nufin ya shafe ta ba sai ya shafe ta amma ya ji daɗi shi ma arwallarsa ta walwali to waɗanga wurare guda biyu duk sai ya sake arwalla saboda wannan niyyar na farko na biyu kuma saboda daɗin da ya jiya wa ƙubulatun da sumbunta ita kan mutulakan ta walwala arwalla duk wanda ya sumbunci mace ta walwala arwalla ita ma wadda an ka sumbunta arwallata ta walwali duk sai sun sake arwalla an gane ko waza malam ya ce wannan yana tabbata ne in wuce data lazzatu in an samu daɗi in wuce data lazzatu adatin in an samu jin daɗi irin na al'ada kaza in kusidat haka kuma inda an kai nufin a ji daɗin ba a ji ba to dai a sake arwalla ya yi nufin ya ji daɗi ya ji daɗin babu arwalla ya yi nufin ya ji daɗi ya shafa bai ji daɗi ba babu alwala amma bai shafa ba bai nufin jin daɗi ba bai ji daɗin ba alwallar sananan lafiya lau to sai malam ya ce iltafin mar'atin haka mace ta shigar da hannunta cikin al'aurata shi ma ya walwale mata arwallah amma wannan akwai saɓani wasu sun ce a wuta shigar da yatsanta a rolarta ba ta walwale ba sai in mace ce mai ƙarfin sha'awa an gane ko in tana da ƙarfin sha'awa a rolarta ta walwale in kuma madaidaiciyar sha'awa ce a rolarta ba ta walwale ba kaza masu zakar haka shafan zakari shi ma ya walwale a rolla ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi muddin ne babu shamaki tsakanin hannunka to a wurin malaman mazhaba a rollaka ta walwali amma wasu malamai sun ce a in baka ji daɗi ba to a rolla na nan kamar su shekul islam ibn taimiyya da makamantansu wa shakku haka nan yin kwankwanto fil hadasi akan samu hadasi bayan an yi alwalla to shi ma ya rusa alwalla kayi alwalla sai kana shakka wai kayi iska ko baka yi ba to arwallar ta rushe ka kufure man kafar kamar kafurta wanda ya kafurta to suka yi musuluncin ma babu ba ma magana arwallar aka yi ba eh to iya sake maimaita kalmar shahada sai ya koma yayo a wallah wa yajibu istibra'ul akhbathain mala yace yana wajaba a barrantar da a fitar da kazantattu guda biyu fitsari ko kashi kamin mutum ya wanke al'aura sai tabbatar da fitsari ya gama fita duka babu abin da ya saura shi ake kira da istibra don kakka ya gaugawa ɗaya ka wanke al'auraka kana tashi bayan ka ɗaure wando kuma fitsari ya dawo kaga wancan tsalki ya walwale sai ka sake sabu to shi yasa an ka ce ka tsaya ka ka tabbatar da komai ya fita sai ka wanke al'aura ma'asaltin tare da matsa al'aura wa natirin da kuma kakkaɓewa shi ne wa natiri zakarin da kakkaɓe zakari amma wa da'a shadda amma kakkaye da tsanani in ka je wajen matsa ko ka kaɓa kakkaye da tsanani don wannan zai iya cutar da lafiyarka wasu malamai wannan bai zo a hadisi sahihi ba asaltu wan natru amma sun ce zai taimaka wajen istibra'ul akhbasai so tari wani zai zo bayan ya yi tsalki ya gama ya ɗaura wando yana can zaune yana arwalla sai fi tsari ya dawo na samun irinsu da shi yasa an ka ce dan matsa kaɗan in ya gama matsawa sannan ya kakkaɓe in ya kakkaɓe sannan ya sa ruwa ya wanke to wannan shi malamai suke kira alistibra'u a layin tsalki to da wahala in kayi haka insha Allah fi tsarin nan ya dawo don ha in ya dawo wato fa tsalki ya rushe kuma sai ka wanke wandonka inda fi tsarin nan ya zuba to kaga aiki ya samu to harka tsalki harka ce mai nauyi saboda in kai sallah tsalkinka bai inganta ba babu sallah suto yana da kyau a kula sosai insha Allahu sai mu samu damar yin ibada yadda ya kamata alistijimaru tsalkin dutse ko hoge wa jaza ya halatta min bauli zakar ga fitsari amma fitsarin namiji mata ba sa istijimari kamar yadda mai akarabul masaliki ahmadu dardiri ya kawo saboda haka istijimari na maza ne eh su mata labudda min alma'i wannan hususiya ce ta maza eh ka ga'itin ko haka nan kamar kashi shi ma ya halatta a yi istijimari shi wurin kashi mata da maza kowa na iya istijimari Allah amma lama kasiranin tashar banda kashin da ya rawarwa su kamar zawo in kai zawo to isa jimari bai sai ka nemi ruwa gogoyi da wasa daga gaji ana magana isa jimari sai gaje ka yi zawo ga abu da to banda zawo shi ne madadin ya ce ma zawo sai ya ce maka a kasiranin tashar banda kashi gayadi wanda shi in ya zo warwatsuwa ya kai balci yake yi kaga zawo kenan da Allah ya kiyaye nunan za mu takaita insha Allah wani zaman kaga zai a tashi wanka ko yanzu kowa ya iya tsalki ya iya alwala to akwai tambaya cikin abin da muka faɗa littafi guda rage mana shine na hau sai mu gurje kaga sai mu tsaya sai a tsaya a huta akwai abin da za a sallami mutane kowa ya lallaba akwai tambaya ibnu ashir ai yana da hikima kwarai da gaske ya kunsa ma littafin yana shi hikima سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته